بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar biyar ga watan rabi'in thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيد الخير مالن يا كورو بياني na manya-manyan malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da suka yi maganganu na suka akan shi'a da kuma aƙidinsu a inda ya cike da bayani akan aqwalu ba'd hay'ati kibaril ulama ya ce ga fatoyin wasu daga manya-manyan malamai fil mamlakatul arabiyyati saudiya a nan saudiya harasa Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare ta ja fi ihda fatawar lajnati da'ima lil buhuthul ilmiyyati wal ifta'i ala yace ɗaya daga cikin fatoyin kwamiti dina dindindin wanda kafa ya sau da bincike da kuma ba da fatawa dimna ijabata an su'alin a cikin ansan da suka bayar na tambayan da aka kawo masu an mu'taqadir rafida dangane da aqida da 'yan shi'a suka kudurci mazhabu ash-shi'a al-imamiyya suka ce kunga mazhabin nan na shi'a imamiyya shi'an da ake a ƙasan nan da shi'an da ake a Iran da bangarorin duniya mazhabun mubtada'un mazhabi ne na bid'a da aka kirkiro usuluhu tun daga aqidan shi wa furu'uhu da abin da yake na fiqhun shi da komi na cikin wannan aqidan to ba daidai bane kun gane wa fi fatawa ukhra a wata fatawar suka ce inna shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya kada naƙalu fi kutubihim an a'immatihim sun ba da labari a cikin littattafansu suka ce suna magana ne a madadin imamansu an alƙur'an alladhi jama'u Uthman ibn Affan cewa alƙur'anin da Usman dan Affan ya tattara an tariqi huffazil qara alƙur'an min as-sahaba ta hanyar mahaddata daga cikin sahabbai muharrafun bi ziyada cewa an canza shi bi ziyada ta hanyar yin ƙari fihi wa naqasin minhu kuma an rage wa tabdil ba'd kalimatihi da kuma canza wasu kalmomin shi wa jumalihi da wasu jimlolin shi kamar bayan da makaranta dai a baya ko wa bi hasbi ba'd ayatin wa suwarin minhu kuma an ciccire wai wasu ayoyi da wasu surori ya arfu zalika man qara'a duk wanda ya karanta kitaba fasul khitab zai ga wannan bayanin dalla-dalla littafin fasul khitab fi fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab shine cikakken sunan littafin allazi allafahu husayn bin muhammad taqiyyin nuri at-tabarsi wanda aka samu babban malami ya suna husayn dan muhammad taqiyyin nuri at-tabarsi fi tahrifil Qur'an ya rubuta littafin ne don ya tabbatar da cewa wai an canza alkur'ani jama'a kuna fahimtar wannan domin yan shiya gaba ɗaya ba su fa yadda da wannan alkur'an da ke hannunmu ba sai yadda da shi ba kwata kwata suna cewa shirme ne in ɗan shiya ya mai da kai sakare shi ne zai ɗauko Qur'ani wanda ka yadda da shi ce zai maka hujja da shi amma kamar yadda na gaya muku a wajen ɗan shi'a fa jaridar ta almizan ta fi wannan ƙur'anin da ke hannunka mahimmanci sai ya rena kan ce la ha'ila ƙur'anin ya ce gafara ka mutane wace ɗin littattafan ku cike yake da cewa an canza alƙur'ani alkur'ani ba daidai yake ba ƙur'ani ya samu kanshi a cikin haɗari ɗin sun ci galtafansu da wannan har littafi guda suka rubuta gashi mai ɗauke da wannan suna wa amsaluhu mimma ullifan tisarun lirrafida wa da'aman limazhabihim kaman hajil karama libin mutahhar kamar kamin hajil karama libin mutahhar mala yace irin wannan mimma ullifa daga cikin littafin da aka rubuta intisarun lirrafida saboda maran baya ga 'yan shi'a wadda amal li mazhabihim da kuzuzuta mazhabinsu kamar littafin minhajil karama fi fiqhil imama na ibn mutahhar wanda ibn Abdi a cikin minhajus sunna kama annahum ya'riduna an dawawin sunna as-sahiha kuma yan shi'a suna cin mutuncin littattafai waɗanda aka rubuta sunna tabbatattu a ciki ka sahihil bukhari ba sai dai da sayo al-bukhari ba kwata-kwata mun gano wannan kyau ko ka sai hai al-bukhari wa muslim kamar sayo al-bukhari da muslim fala ya ta'awa fala ya atabiruna ha marji allahum filistidlal kun gano wannan ba sa lura da bukhari da muslim a matsayin littattafan da suke kaba hujja da su alal ahkam akan hukunce-hukunce aqidatan wa fiqhan wajen aƙida ba ruwansu da Bukhari da Muslim haka wajen fiƙihu ma ba ruwansu da shi amma ɗan shi ya gano wana ba a ciki sai ya tsalle ya ci gashi na cikin Bukhari da Muslim kun fahimci wannan da kyau ko wa asalu li anfusihim usulan ghaira salima suka kama kansu wata hanya ba mai kyau ba yarji'una ilaiha fi tamyiz ad-da'if fi za'amhim min as-sahih wai wanda ta haka suke gano hadisin da ya inganta ko bai inganta ba shine wai duk maganar da imaman ahalul baiti suka faɗi shine ya inganta duk wanda ba ta hanyar aka samu mutu bai inganta ba malai ce wannan shirme ne wa ja'alu min usulihim ar-rujua ila aqwal al-a'imma sai suka kafa ƙidansu su cewa duk abin da za a kawo to ya zama yana da asali daga ruwayan a'imma al-isna ash-shari'a al-ma'sumina suka ce waɗannan imamai su ne ma'asumai fi za'amihim malai ce a cikin riyawansu malai ce karanta fatawan har zuwa ƙarshe ya takaita ne shi ce kanta fatawar lajinatar da'ima a mujalladi na biyu shafi na 269 da fatawa lamba na 11461 wa hazil fatawa muwaqqi'a min qabal al-kura fil fatwa as-sabiqa waɗanda suka samu fatawan hannu su ne waɗancan da makaranta a karatun da ya gabaci wannan kun gano wannan da kyau ko mahala ya gaya mana wanda suka sa hannu a kai fahazihi ba da akwala in matis salaf mala ya ce wannan wani bangaren malamai magabata ne wa ahalar ilimi min ba'adihim da malaman da suka zo a bayansu mudafan ila ma sabaka in ka kwaso ka hada da bayanan da suka gabata min akwala in mata ahalar baiti radiyallahu anhum na fatoyin limaman ahalar baiti da muka karanta ja'ar kulluha muqarra wa murassiha mawqifahum sun zo suna tabbatar da kuma kafa matsayinsu almuwahad min rafida wanda duk bayanin ya zama ɗaya an gama kai akan cewa ‘yan shiya ba mutanen kirki ba ne a ƙidansu jibuci min khilali tilkan nusus almutawatira in ka lura da waɗancan nasoshi da suka zo mutawatirai anhum daga imma na ahlal baiti wa mutazafira fi dhammir lin rafida wanda suka zo tagogo da suke zargin ‘yan shi'a wa wasfihim lahum bi kulli sharrin kuma suka suna siffanta su da kowane irin sharri wa razilatin da kuma taɓewa wa annahum ab'adun nasi an kulle khairin cewa yan shiya sun fi kowa nisantan kowane irin alheri wa fadilatin kuma sun yi nisa ga kowane irin falala fi siyaqatin muta'addida na irin bayanan da suke kawo mabambanta wa ibaratin mutanawwi'a da duk surutan da suke zuwa suke kawo iri-iri im'anan minhum fit tahziri min sharrihim wanda malaman sun zo da bayanai iri-iri sun zo da bayanai wanda kowa da ibaran da ya faɗi a kansu wanda suke ƙoƙarin tsoratarwa don gane da sharrin 'yan shi'a wa bayanin shiddati khatarihim da bayyana ma al'umma matsanancin sharrin 'yan shi'a hatta qala ar-rajul al-mutabakhiru fi amrihim al-khabir bi ahwalihim har aka samu babban malami wanda ya ƙware ya san su ciki da waje ba da an balagal gaya fi zammihim bayan ya kai matuƙa wajen zargin 'yan shi'a ya magana mai ƙarfi a kansu shi ne shehul islam ibn taimiyya inda ya ce wa sharru ha'ula wa darurhum ala ahalil islam la yi husihin rajul fasih sharrin 'yan shi'a da bala'in da suka shuka ma'ahalus sunna ba wani ƙwararre mai fasaha cikin mutane da zai iya ƙididdige shi ya faɗi wallahi babu fil kalam ya ce wai shi ya ƙware wajen iya tsara magana zai zo ya zubuzance ya bayyana taɓargazan mutanen da ya ce ba wani wanda zai iya cikin malamai sai da kawai ka faɗa abin da ya sawwaka ka iya sani kawai ka faɗi alama ta ƙaddamar bi zalikan naƙala anhu muwattakan mala ya ce cikin irin abubuwan da aka tabbatar sun tabbata daga abubuwan da ya ambata don kowane magana ya yi sai ya kawo reference da zai nuna maka ga inda magana take don ka je ka duba wannan bayani mala ya ce ka duba shafi na 143 a cikin wannan littafin mun karanta shi a baya kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace fajazallahu haula la imma wasa'ir ulama al muhaddirin min ar rafida khaira Allah ya saka ma waɗannan malamai da sauran malaman da ke aikin tsoratar da mutane akan wannan muguwar aƙida na 'yan shi'a fa innahum qad addaw lil umma haqqan nasiha saboda sun gabatar ma al'umma haƙƙin nasiha wajtahadu fi zalika hatta qamat bi aqwalihim wa tahdiratihim al hujja ala al halqi har aka waye gari irin tsoratar wanda suke ta ma al'umma da irin bayanan da suke gabatar masu sun tsaida ma al'umma hujja kun gano wannan ba wani wanda ya isa yanzu ya miƙe ce wai ai ba taɓa gaya mai ‘yan shi a gasharransu ba kowa da zai magana bai isa ce ba a mai wannan ba an mashi kuna fahimta wadda har li kulli mallahu adana haddin min fahimin sannan duk wanda yake da fahimta ɗan kaɗan wa ma'arafatin bi shari'i kuma ya san karatun addini zai san annar rafida af'ada ma ta kuna anil haqqi kidan ‘yan shi'a sun fi kowace aƙida nisantan gaskiya wa aqrabu ma takuna lidh-dhulmi wal jawr sun fi kowa kusantan zalunci da kuma wuce gona da iri wa annahu mubtiliyal muslimuna fi salafi usurihim cewa ba taba jarabtan musulmi a zamunnan su da ya gabata mun gano wannan ke kuwa had yace wa annahu mubtiliyal muslimuna fi salafi usurihim an yi tsallake ne? Mala ce wa annahum a shaddan nasi muna kasha lishari'i, ‘yan shi'a sun fi kowa jayayya da shari'a, wa bugudan li'ahalar khairi sun fi kowa ƙin mutanen kirki, wa fadlin duk wani mutum mai falala mutumin kirki ba su san shi, wa annahu mabtilil muslimuna fi salifi usurihim ba taɓa jarabtar musulmi a zamaninsu da ya gabata, wa khadariha da kuma zamanin da suke, bi sharrin minhum da wani yanayi mafi sharri irin na 'yan shi'a ba wala akhwafa ala dini minhum kuma babu abin da yake ji ma addini tsoro na koma menene irin bala'in 'yan shi'a kun gano wannan da ke ku ana ji mutane tsoro akan addinin da rayuwarsu irin wannan muguwar aqida na shi'a fanas'alullah al-karim an yaqiya al-muslimina sharrahum ana muna roƙon Allah madaukakin sarki kiyaye musulmi daga sharrinsu su wa an yaj'ala kaidahum wa makarahum wa makarahum alaihim Allah ya maida masu da makircin su da makidan su akan su wa an yaj'ala halakahum bi aidihim Allah ya sanya halakan su a hannun su innahu sami'un mujib Allah mai ji ne ko mai ansa roƙon bayi ne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan takeice iyakan waɗannan bayanan da mala ya kawo a cikin al-mabhathul khamis saura almabhathu daya ya rage gani shine as-sadi zama guda shi da yace to kuma a haka ba kai ɗaya bisa biyar na littafin ba kun gano wannan da kyau ko dan littafin ya dauke da wajen shafi sama da 800 to yanzu ne za a fara shiga raddin littafin duk abin da muka yi a baya ko wai an kamo hannunka ne ana ma kwatanci to an ka fahimci kwatancen to yanzu ne za a fara naƙadin mai littafin da kuma manhajin shi tukuna sai an yi biji-biji da shi an yi biji-biji da littafin da tsarin da ya rubuta littafin to sannan za a yi biji-biji da maganganun nashi kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'a nan za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu a gobe wasu wani kallahun babiyan duka sha da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum